أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan haka yan uwa muna jaddada godiyar mu ga Allah subhanahu wataala wanda bisa yarda shi da amincewa shi mu faci haduwar mu a wannan masallaci mai albarka muna roƙon shi madaukakin sarki ya shige mana gaba yayi mana muwafaka da dace cikin abin da muka gabatar da wanda za mu gabatar ya sa ya zama hujja gare mu gobe alkiyama ba hujja akan mu ba darasin da ya gabata mun fara tattaunawa dangane da addu'a da ake yi wa mamaci wato a lokacin da ake yi mar sallah wanda a wannan gabar magana yau za mu tashi a azkar na 157 a inda karantarwa ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa Allahumma ghafir li hayyina wa mayyitina wa shahidina wa ghaibina wa sagirina wa kabirina wa unthana Allahumma man ahyaytahu minna fa ahyihi ala al-islam wa man tawaffaytahu minna fatawaffahu ala al-iman Allahumma la tahrimna ajra ولا تضلنا بعد manzo Allah yake cewa Allahumma ghafir li hayyina Allah kai gafara ga waɗanda suke rayi a cikin mu wa mayyitina da waɗanda suka rasu wa shahidina kai gafara ga waɗanda suke nan wa ghaibina da ma waɗanda ba sa nan wa sagirina Allah kai gafara ga yaran mu wa kabirina da ma manyan mu wa dhukrana Allah kai gafara ga mazajen mu wa unthana da matayen mu Allahumma man ahyaytahu minna Allah wanda ka rayar da shi a cikin mu fa ahyihi alal islam ka rayar da shi a bisa musulunci wa man tawaffaytahu minna wanda ko ka anshi rayuwar shi a cikin mu fa tawaffahu alal iman to ka anshi rayuwar shi a bisa imani Allahumma la tahrimna ajra Allah kada ka haramta mana ladan shi wala tudillana ba'da kada ka batar da mu bayan shi sahabiyul hadith sahabin da ya roci hadisin huwa abu huraira ta radiyallahu an shine abu huraira Allah ya yarda da shi qauluhu fadan shi da yace sagirina wa kabirina qala ibn hajar al-makki rahimahullah ibn hajar ya fada Allah ya masa rahama yace addu'a fi haqqi sagiri li rafa'id darajat idan an yi wa yaro karami addu'an cewa Allah ya masu gafara to akan yi masu ne da fatan Allah ya daga darajojin shi amma faɗan shi da ya ce shahidina ina nufin hadirina waɗanda suke nan ƙala ɗaibi rahimahullah imamu ɗaibi ya faɗa Allah ya masu rahama ya ce almakasudu abinda ake nufi min alƙara'inil arba daga waɗancan abokan haɗin guda hudu misali faɗan shi cewa lihayyina wa mayyitina masu ranmu da matattunmu ɗaya kenan sagirina wa kabirina yaranmu da manyanmu biyu kenan zakarina wa unfana mazanmu da matanmu uku kenan shahidina wa ga'ibina waɗanda suke nan a cikinmu da waɗanda ba sa nan hudu kenan kowane ɗaya akwai tagon haɗin shi to waɗannan su ake shi da su alƙara'in arba'a ashimul wal istiab sun tattaro kowane bangare tare da bangaroren shi fala yuhmalu ala taksisi to ba a daukar wannan a bisa cewa waɗanda aka kebe da ambato su kadai ake nufi nazaran ala mufradat tarkibi idan muka dubi ɗaiɗaikun tarkibin kalmomin ka annahu qala nan yana matsayin kamar manzon Allah ce Allahumma ghafir lil muslimin Allah kai gafara ga musulmi domin dukkan waɗannan asnaf nau'o'a guda takwas da aka faɗa dukansu musulmi ne amma faɗan shi da ya ce fa'ahihi al-islam Allah ka rayar da shi a bisa musulunci da kuma ya ce fatawaffahu al'iman kamatar da shi a bisa imani wa fi riwayatin ukura a wani ruwayan aksa zalik sai ya kawo akasin haka ai a haihi alal iman ya ce Allah ka raya shi akan imani wa tawaffahu al'islam kamatar da shi a bisa musulunci ƙala mala aliyu ƙari rahimahullah aliyu likari ya faɗa Allah ya masa rahama ya ce alimƙiyadu wa taslim ana nufin miƙa wuya da sallamawa li'annal maut saboda mutuwa muƙaddama wata abar gabata suwa ce yau malayan fa'umalin wala banun ranar da dukiya ko ‘ya'ya ba sa amfani illa man atallaha bi kalbin salim sai dai wanda ya je wa Allah da zuciya kuɓutacciya ma'ana wanda ya je wa Allah da kyakkyawan aiki irin aikin da manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam ya karantas sannan ya je wa Allah da ikhlasi wa qila fi riwayat al-ula an fada a riwayan farko li'anna al-islam saboda musulunci huwa tamassuku bil arkan az-zahiriyya wato shine riko da rukunai waɗanda suke bayyane wa hadha la yata'atta illa fi halat al-hayat wannan ko baya yiwa sai a lokacin da mutum ke da rai wa amma iman amma shi in an ce imani huwa tasdiqul batini shine gaskatawa na boye ma'ana abinda mutum zai yi kuduri a cikin zuciyar shi wa huwa al-maqlubu alladhi alayhi al-wafat kuma shine abinda ake nema mutuwa ta riski mutum yana kan shi ya zama itikadi na cikin zuci da imanin da mutum ke da shi da Allah ana son wannan imanin ya tabbata har zuwa lokacin da mutuwar ran shi zai bar jikin shi wa zahir min lafaz al hadis idan muka dubi bayyanan lafazin hadisin anna al islam wal iman ma'anahuma wahid idan an ce musulunci da imani ma'anan su daya wa huwa al i'tiqad ana nufin kudurce abu fil qalbi a cikin zuciya wa nutqu bil lisan da kuma furuci da harshe wal amalu bil jawarihi da aiki bil jawarihi wal arkan da gabbai aiki da za a yi shi na zahiri da haka fa da annabi sallallahu alaihi wasallam an nahya wa namut alaihi manzo Allah yi addu'a mu rayu akan musulunci da imani sannan mu mutu akan musulunci da imani domin Allah madaukin sarki yakan halicci mutum a haife shi akan turba ta musulunci sannan haka shi ne abin da Allah ya zaɓa sai dai sakamakon tarbiyya ke fidda mutum daga wannan da'iran idan ya tashi a gidan yahudanci ko gidan nasaranci ko gidan majusanci sai a wayi gari mutum ya koma ba majuse ko ya koma ba yahude ko ya koma ba nasari cikin karantarwa ta manzo sallallahu alaihi wa sallam yake ce Allahumma inna fulana bin fulan fi zimmatik wa habli jiwarik آفقه من فتنة الكبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحق فغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم cikin abin da manzo Allah ya koye cewa Allahumma inna fulan bin fulan Allah wani dan wani fi dhimmatik yana karkashin kiyayewarka da alƙawalinka wa habla jiwari sannan yana cikin igiyar makwabtaka da kai ma'ana alƙawalinka faqihi min fitnatil kabari Allah ka tsirar da shi daga fitinan kabari wato su ne tambaya da za a yi mutum tambaya da ba zai yi ansawa ba wa azabin nar sannan ka tsiratar da shi daga barin azaban wuta wa anta ahlul wafa'i wal haqqi kai ma'abucin cika alƙawali ne da gaskiya faghfir lahu warhamhu Allah kai masa gafara ka kuma yi masa rahma innaka antal gafurur rahim saboda kai mai gafara ne mai kuma rahama ne sahabiyul hadith sahabin da ya roci hadithin huwa wasila bin al-asqai shine wasila dan al-asqa radiyallahu anhu Allah ya dade shi fadan shi da yace fi zimmatik yana da fi amanatika a cikin amanarka wa ahadika da alkawalinka wa hifzika da kiyayewarka amma da ya ce wa habli jiwari kila aka ce kana min adatil arabi yana daga cikin al'adar larabawa an yi khifa ba'aduhum ba'ada sashen su ya tsoratar da sashi wa kanar rajulu idan arada safaran mutum ya kasance idan ya nufaci zai yi tafiya akhaza ahadan min sayyidi kulli kabila zai dauki alkawali ga shugaban kowace kabila fa ya amanu bihi kuma zai amintu da shi fi hududiha a cikin iyakar amanar hatta yantahi ila al-ukhra har sai ya je karshen kowace kabila fa ya akhudhu mithla dhalik zai anshi alƙawari irin wannan fa hada hablul jiwar wannan shi ake shi da shi alƙawalin makwabtaka ko kuma zaman tare ma'ana kowane shugaba zai ba iyalinka kariya cikin kabilar shi ba zai yarda ɗaya daga cikin 'ya'yan kabilar shi ya cuci iyalinka ba su kuma a wancan lokacin babban abin kunya ne a ce ka bawa mutum amana kuma ya ansa cewa zai amince ma kuma daga baya a samu cin amana to wannan kabilar kamar an yi mata bakin fenti ko tawa kanta bakin fenti sai ya zama abin da ake nufi da hablul jiwar ana nufin al'ahad alƙawali wal aman da kuma amana ma dama mujawiran ardahu matukar mutum na makwabtakan kasan shi wa huwa min al'ijara kalma ce daga al'ijara wato shi ne mafakan siyasa shi ne shan Allah ke cewa in ahadun min al-mushriki na sajaraka fa ajiruhu hatta ya suma kalam Allah idan ɗaya daga cikin mushrikai ya nemi ka bashi mafakan siyasa fa ajiruhu ka bashi mafakan siyasa din hatta ya suma kalam Allah har ya ji zancen Allah ya fahimci addinin musulunci ba addini bane na kumbiya kumbiya ma'ana aimar mu'amalan da zai yarda ya gamsu cewa addinin musulunci addini ne na gaskiya to sai ya zama shine al'amana wan nusra amana da kuma taimako cikin karantarwa ta manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam yake ce Allahumma abdu wa ibn amatik ihtaja ila rahmatik wa anta ghaniyun an ababi in kana muhsinan fazid fi ihsani وإن كان مسيئا فتجاوز عنه اللهم يا الله عبدك wannan libawan ka ne wa ibn amatik dan baiwarka ihtaja ila rahmatik ya bukatu zuwa ga rahamanka da jin kanka an ka ghaniyun an azabihi Allah kai mawdaci ne daga barin yiwar azaba in kana muhsinan idan ya kasance mai kyakkyawan aiki ne fa zidfi ihsanihi to Allah ka ƙara cikin kyauta wadda za ka yi masa wa in kana musi'an in ku ya kasance mai mugun aiki ne fa tajawaz anhu Allah ka yafe masa to wannan shine addu'a da ake yi wa mamaci ko in ce cikin addu'o'in da manzo Allah ya karanta saboda Allah madaukin sarki idan yayi wa bawan shi azaba a lokacin da bawan yayi ba daidai ba wannan hukunci ne saboda la mu'aqqiba li hukmi ba wanda ke yin taƙibi yayi bi baya cikin abin da Allah ya hukunta ya ce Allah dan me yasa kai kaza haka nan la radda li qada'ihi ba kuma wanda zai yi afil idan ubangiji ya hukunci a ce hukuncin bai yi ba to amma dake shi yayi umarni cewa in an saba mar kuma an nemi gafara zai gafarta laifi ɗaya ne laifin da Allah baya gafartawa shine mutumin da ya mutu yana shirka amma kowane irin laifi idan mutum ya tuba tuban da ya cika sharuɗan shi to Allah maɗaukin sarki yakan anshi tuban ya mayi farin ciki da tuban da bawa ya yi sama da shi farin cikin da bawa zai yi in ya san cewa Allah maɗaukin sarki ya gafarta masa sahabiyul hadis huwa abu huraira ta radiyallahu anhu sahabin da ya roci hadisin shine abu huraira Allah ya da shi wal ma'ana abinda yake nufi annahu tarafa bi annahu abdullahi ta'ala yanzu bawa yayi furuci yayi ikirari cewa shi bawa ne na Allah maɗaukakin sarki mamlukun huwa wa ummuhu da shi da babar shi ko mahaifiyar shi dukkan su bayi ne na Allah kuma Allah ke mallakan su muftaqirun ila rahmatihi da shi da mahaifiyar shi dukkan su suna da bukata zuwa ga rahaman Allah maɗaukakin sarki talibu rahmatihi mai neman rahmar Allah ne wa Allah yu'azzibahu yana roƙon kada Allah maɗaukakin sarki ya mar azaba wa ya tajawaz an sayyi'atihi yana roƙon Allah ya yafe mar laifuffukan shi wa yaziduhu fi hasanatihi Allah ya ƙara mar kyawawan ayyukan shi ɗayyif irin waɗannan addu'o'i da lafuzza wanda manzo Allah ya karanta lafuzza ne wanda ke nuna neman gafara na bayin Allah a lokacin da suka sanya dan uwansu gaba suke mar sallah bayan ya kammala rayuwar shi na duniya babu ko shakka kowane mutum musulmi na da bukatan addu'o'i makamantan irin wannan Allah ya gafarta mana gabar magana na 50 da shida addu'a lil farad fi salati alayhi wato yin addu'a ga alfarad wato shine yaron da ya mutu yana karami domin yi mar addu'a alfarak wasabiq almutaqaddam ko almutaqaddim in an ce alfarak wato shine asabiq wanda ya gabata almutaqaddim wanda ya wuce wal muradu huna anan abinda ake nufi man mata wa huwa tiflun sagir wanda ya mutu yana yaro karami abinda manzo Allah ke karantawa Allahumma a'izhu min azabil qabr Allah ka kare shi ka tsiratar da shi daga azaban kabari هذا أثر من قول أبي هريرة wannan asar ne cikin maganin abi huraira Allah ya yarda da shi kala sa'id ibn musayyib sa'id ibn musayyib ya fada cewa sallaitu wara abi huraira radiyallahu an nayi sallah a bayan abu huraira Allah ya yarda da shi ala sabi sallah ne ga wani yaro karami laysat lahu khadi'ah yaron baya da kuskure ma'ana bai kai haddin da zai yi aiki balantana a rubuta masu laifi ba mun riga mun san cewa yaro karami idan yi abu ko da ba daidai ba ne to ba a rubuta mar a laifi akan takardun ayyukan shi to a daidai lokacin da abu huraira ke sallah ga wannan yaron sai ce fa samituhu yaqul sai na ji shi yana cewa wa in qala idan yace allahumma ij'alhu faradan Allah ka sanya shi ya zama rigayi wa zuhuran ya zama ajiya liwalidaihi ga mahaifin shi wa shafi'an Allah ka sanya shi ya zama mai ceto mujaban mai ansawa ko kuma wanda za a ansa Allahumma thaqqil bihi mawazinahuma Allah ka nauyaya mizanin mahaifan shi da shi wa a'azim bihi ujurahuma Allah ka girmama ladan mahaifan shi da shi yaron wa alhiqhu bi salihil mu'minin Allah ka riskar da shi ga mu'mine na gari waj'alhu fi kafalati ibrahim Allah ka sanya shi cikin renon ibrahim wa qih bi rahmatika azabal jahim Allah ka bashi kariya daga azaban jahim da rahamanka da jinkanka wa abdiluhu daran khayran min darihi Allah ka canza mar gida mafi alheri sama da gidan shi wa ahlan khayran min ahlihi Allah ka canza mar ahli dangi mafi alheri sama da dangin shi Allahumma ghafir li aslafina Allah kai gafara ga marigayen mu wa afradina da waɗanda suka wuce wa biman sabaqana bil imani kuma Allah kai gafara ga waɗanda suka rigaye mu ba da gaskiya ya ce to haka ya ji abu huraira Allah maɗaukin sarki ya da shi yana faɗa a lokacin da yake yi wa yaro ƙarami sallah yaron da bai kai haddin balaga ba ya ce fa hasanun hadisin hadisi ne hasan kala ibn qudama rahimahullah ibn qudama ya faɗa Allah ya masa rahama ba'da zikrihi hadha ad-du'a bayan ya faɗi wannan addu'ar wani hau zalik da abin da ya kama da wannan, wa bi ayyi shay'in da'a mimman zakarna da wani abu ne ya yi addu'a cikin wanda muka ambata a wani hawahu ko abin da ya kama da shi a jiza'ahu na sakamakon shi, wa laisa fihi shay'un mu'akkad a babu wani abu na iyakance lokaci a ce ga lokacin da za ka yi addu'an. amma faɗan shi da ya ce ij'alhu faradan wa dhukhran liwalidayhi ma'ana ka sanya shi ya zama ajran mutaqaddima lada wanda zai gabata wa mutahaffazan bihi inda kuma ladan da za a tsare shi a ajiye wa iyayen auren ka liwalidai ya zama yaron ajiya ce ga mahaifin shi ma'ana idan yaro ya kyawawan ayyuka akan ɗauki ladan aikin yaron a sanya a mizanin mahaifin shi shi yasa na daga cikin hikima ta addinin musulunci tarbiyyantar yaro tun yana karami akan ayyuka na alheri domin idan yaron ya karanta alkur'ani mai girma za a ɗora ayyukan shi masu kyau a mizanin mahaifin shi idan yaron ya yi sallah karkashin karantarwa ta mahaifin shi za a ɗora ladan shi a mizanin mahaifin shi idan ya sada zumunta duk abin da to kuma a daidai lokacin da yaron zai rasu kafin ya kai haddin balaga to za a yi mara addu'an cewa shi karan kanshi tukun rashin shi abu ne da zai yi zafi ga mahaifan shi domin rasa wanda ake tare da shi abu ne da yake da ciwo to amma sai a yi addu'a cewa ubangiji ya sanya ladan yaron a mizanin mahaifan shi kuma karantarwa ce ta annabi ana fatan ubangiji zai yi hakan Allah maɗaukin sarki ya gafarta mana amma faɗan shi da yace shafi'an mujaban ai maqbulan fi tawassul indak Allah ka anshe shi a cikin matsakaita a wurinka wa mujaban fi ma tawassab bihi ya zama abin ansa addu'an shi cikin wa'inda suke matsakaita ne amma faɗan shi da yace li aslafina ai man taqaddamuna bil mauti yana nufin waɗanda suka gabace mu mutuwa min aba'ina daga iyayenmu wa zawi qarabatina da waɗanda suke makusantan mu ne cikin karantarwa ta manzo Allah ce Allahumma ja'alhu lana faradan wa salafan wa zukura hada atharun anil hasan basari rahimahullah wannan asar ne daga hasan basari Allah ya masa rahama wato shi ma dai faradan ya zama gabaci wa salafan wa ajaran ma'ana duk abin da yaron yayi Allah ya sanya ya zama kyakkyawan tattali ne ga mahaifin shi shi yasa wani lokaci manzo sallallahu alaihi wa sallam suna zaune yake cewa mata duk macen da ta rasa ƴaƴanta guda uku to Allah ba zai mata azaba ba wata mata shi tace ko bi ne ya rasulullah manzo Allah ya ce mata ko bi ne wannan ke nuna cewa idan mutum ya rasa yaro karami sai dai kawai a bisa sunna ta rayuwa rasa wanda kake tare da shi akwai zafi to amma har idan mutum ya san abin da Allah zai tattali cikin nashi wanda ya rasa to sai ya ga cewa riba ya samu ba faduwa ba shi ya sa ma bi sura amma idan aka yi wa mutum rasuwa wani makusancin shi ya rasu Allah zai turo mala'iku cewa an yi wa wani rasuwa amma ku je ku ji me yake fada lokacin da ake yi mar ta'aziyya yana ansa ta'aziyya cikin hakuri da dangana da kuma godiya ga Allah ga abin da Allah ya hukunta saboda a sunna ta Allah yanda zaka yi wa Allah godiya idan ya baka karuwa ta da kuma haka zaka yi mar godiya idan ya anshi dan shi dan aka zo aka ce maka matarka ta haihu sai ka ce to alhamdulillah sai aka ce kuma danka ya rasu ka ce alhamdulillah shi yasa manzo Allah ce alhamdulillahi ala kulli hal godiya ta tabbata ga Allah a kowane hali halin yayi dadi ko bai yi dadi ba to idan aka zo mala'ikun suka iske mutun yana ansar ta'aziyya cikin hakuri da dangana tare da cewa Allah ya fi su sanin wani hali bawon ke ciki za su gaya wa Allah cewa mun an mun tarar da shi cikin hakuri da juriya da dangana Allah zai ce ku gina mar gida a aljanna sannan ku ambaci gidan gidan haƙuri ku gina mar gida a aljanna ku ambaci gidan gidan haƙuri wanda na sha faɗa ina nanatawa ba wai gida a aljanna ba ko a duniya mutum ya baka filoti wannan filotin ko a cikin daji yake baka ce mutum baya kaunaka mutum ya ce ga filoti na baka kyauta kuma filotin a daji yake in ka an shi wannan filotin baka cewa faɗuwa kai to balantana Allah madaukakin sarki ma alƙawarin baka gida a aljanna sannan ba fili za a baka ba gida ginanne kuma irin gidan da kake so shi sa idan bawa ya duba a cikin awoyi 24 wanda manzon Allah ya karantas da bayi ya za su bauta wa ubangijin su wuraren da Allah ya yi alƙawarin aljanna yawa suke da akwai yawa suke da akwai saboda matsayin aikin a wurin Allah sai Allah ya tukucin ya bada aljanna kaza ya bada aljanna kaza ya bada aljanna to Allah ka gafarta mana kana al-hasan al-basri rahimahullah yaqra'u ala tifli bi fatihat al-kitab al-hasan al-basri Allah ya masa rahama yakan karanta fatiha idan zai yi wa yaro sallah wa ya sai kuma ya faɗi wannan addu'a du'a'u ta'aziyya yin addu'a ta ta'aziyya al'aza'u kuwa sabar idan an ce al'aza ana nufin haƙuri ta'aziyya ana nufin tasbir wato ba wa mutum haƙuri idan ka ce na je zan wawa ne ta'aziyya ma'ana zan ba shi haƙuri a bisa abin da ya faru gare shi na rasuwa walhamd ala sabari da dora mutum akan hakuri bi zikiri ma yuslil masa'ib ta hanyar ambaton abin da zai rage mar al masa'ib abin da yake ji na musibu domin idan an ce at-tasliya wato lallashi irin lallashin da zai rage wa mutum jin zafin abin da ya faru ta hanyar buga mar misali da kuma nuna mar matsayin haƙuri da sakamakon haƙuri idan ya yi to irin waɗannan hanyoyin ake ce musu hanyoyin ta'aziyya wa yukhaffifu huznahu abinda zai sassauta bakin cikin shi wa yuhawwinu alai ya kuma mayar da abin ya zama mai sauki shine abinda addinin musulunci ya karanta su cikin abinda manzo Allah ya karanta shine inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta وكل شيء عنده بأجل مسمى فليتصبر وليحتسب معنى إن لله ما أخذ أبين الله مدعوكين سركي أنسى ناشي وله ما أعطى هكذا أبين دي باير ناشي وكل شيء عنده بأجل مسمى هو أبو أورن الله yana da lokaci iyakantacce dan adam ya sani ba halicce shi don ya dawwama a duniya ba ya yarda ko bai yarda ba ya amince ko bai amince ba zai mutu mutuwa sunna ce ta rayuwa ba wani mutum a duniya face zai mutu shi yasa Allah ya faɗa a littafin shi mai girma cewa kullu nafsin za'iqatul maut kowace rai za ta ɗanɗani mutuwa ma'ana kowace rai sai ta mutu hatta wanda yafi kowa daraja da girma a wurin Allah shine manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam lokacin da mushrikai ke gurin ya mutu su huta Allah yake ce mas innaka mayyitun wa innahum mayyitun zaka mutu ya Muhammad su ma za su mutu a wata ayan Allah yake cewa afa in mitta fahumul khalidun idan ka mutu su za su dawwama ne wannan ke nuna cewa mutuwa sunna ce ta rayuwa to a matsayinka na musulmi wanda kai imani kasancewa zaka mutu mutuwa ba ta da lokaci iyakantacce kuma ba ta da zamani iyakantacce don ba a cewa sai da rana ake mutuwa ko sai da dare ake mutuwa ko kuma a ce su jinsi kaza da kabila kaza da yan kari kaza lokacin mutuwarsu shine lokaci kaza mutuwa ba ta da wannan lokacin sannan ba ta da zamani wanda aka ayyana a ce sai da rani za a rika mutuwa ko sai da damana za a rika mutuwa ko sai lokaci kaza sannan mutuwa ba ta da wani ciwo muayyani wanda za a ce ciwo kaza shine ciwon mutuwa a ce ba wanda zai mutu sai in ya wannan ciwon a'a akan mutu da ciwo wanda an san rashin lafiya ne sannan akan mutu da rashin lafiyar da ba wanda ya san da ita sai Allah madaukin sarki kuma akan mutu ba tare da sababi ba saboda lokaci iyakantacce ne lumfashi a kidanye yake da zaran lumfashin da aka bawa mutum ya kare zai mutu a kowane lokaci don mun duba mutum zai iya rayuwa shekara ɗari sama da shekara ɗari yana rayuwa wani kuma za a haife shi baya wuce sakan da haihuwa kuma shi kenan sai ya mutu ya kammala rayuwar shi haka Allah ya kaddara wani an rubuta watakila wuni ɗaya zai yi wani kwana ɗaya wani sati ɗaya wani shekara ɗaya gwargwadon abin da Allah ya so ya kaddara almuhim mutum musulmi wanda yake da imani a ran shi ya yarda da manzanci na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya yarda aljanna gaskiya ce ya yarda wuta gaskiya ce ya amince hisabi gaskiya ne ya amince tsayuwa gaban ubangiji gobe alkiyama gaskiya ne me ya rage mar in ba yayi abin da aka ce yayi ba kuma iyakar insafi Allah madaukakin sarki zai yi ma jarabawa ya ce ma ga abin da zai tambaye ka to duk tambayoyin da za a yi ma cikin kabari manzo Allah ya fara sai dai baka da ki na ansa wannan tambayoyin sai idan ka gabatar da abin da ake bukata a nan duniya sai tambaye ta yi masauki to ashe mutum mai hankali shine wanda ke yunkurin shirya mazaunin shi na lahira gobe alkiyama a nan duniya da yawa lafiya samun dama yalwar abin hannu ƙuruciya takan sa mutum ya fandare hanya wani yakan yi amfani da lafiyar shi ya saba wa Allah tare da abinda manzo Allah ya umarni cewa mutum ka ribaci abubuwa guda biyar kafin abu guda biyar ya same ka idan har wannan abun biyar ya same ka akwai yiwuwar kai na dama na daman ba za ta yi amfani ba cikin abinda manzo Allah ya faɗa idan Allah ya baka lafiya ka yi amfani da lafiyarka kafin rashin lafiya ta same ka mutum na da lafiya ya yi ta wasa da sallah ya yi wasa da ayyukan ibada a'a yanzu sai da rashin lafiya ta same shi sannan ya ce ya koma ya nemi haɗin kan Allah maɗaukin sarki wannan ganganci ne domin daga cikin riban aiki da lafiya duk ayyukan da ka saba yi kana da lafiya na ibada idan Allah ya jarrabe ka da rashin lafiyan da baka iya yi Allah zai umarci mala'iku ku rubuta wa wani ladan aikin shi za su ce Allah maɗaukin sarki ai bai yi aikin ba Allah zai ce ku rubuta ni ne na jarrabe shi da rashin lafiyar da ba zai iya yi ba ɗabi'ar mutum ya saba zuwa masallaci duk abin jaje in ya faru sai ya ji ya jajinta a idan na murna ya faru zai je ya murna idan an samu rashin lafiya zai je ya dubiya ya saba sada zumunta yau aka wayi gari rashin lafiya ya zama da shi baya iya zuwa masallaci baya iya zuwa dubiya baya iya zuwa janaza ko jaje ko sada zumunta duk lokacin idan yayi Allah zai yi umarni a rubuta masa ladan shi cikakke saboda me yana da lafiya ya saba yi wannan to amma idan wanda da man san san baya yi to ba ruwan Allah da shi ina fata muna ganewa sannan idan mutum na da faraga dama yayi amfani da damar wataran akan wayi gari damar ta wuce mun fahimta da kyau akan wayi gari babu nauyin kowa a kanka hatta nauyinka kai karan kanka taimaka ma ake ka ɗauka kakan tashi kana yaro ko mace ta tashi tana matashiya abincin da za a dafa a gidansu ba ita za ta nemo ba sannan ba ita za ta girka ba sabulun da za ta yi wanka sabulun da za ta yi wanki kawo mata za a yi komai sai an yi mata wannan faraga ce akwai yiwuwar ta wa kanta shimfiɗa mai kyau ta karanta addini biddika ta san rayuwar duniya rayuwar addini ce ta fahimci addinin to amma sai aka yi rashin sa'a ba ce amfani da wannan damar ba har sai lokacin da damar ta wuce domin yanzu da zaran an ce an yi wa yarinya aure to kuma wata dama ta shiga cikin damarta abin da take iya yi yancin da take da shi ita kadai a gidansu yanzu fa dole ta yi raba daidai tsakaninta da mai gidanta akwai yiwuwar da'in ta yi bacci ko mahaifiyar ta da ta sirinta ya bashi to amma yanzu dole ta tashi domin ta biya bukatun mai gidanta to haka nan idan matashi da in yi sallan asubahi ya dawo zai kwanta ya ta bacci sai lokacin da ya tashi ya kare kumallo ba mai simar dan me yanzu da zarin yayi aure dama ta wuce dole matar shi ta shiga cikin haƙƙin shi za ta tada shi yana sai ko ba ya so to wannan daman na nan bai ankara kuma sai a haihu kuma dole a cikin damar shi dan shi ma zai ɗebi raban shi ana nan ana tafiya kuma ƴaƴan na karuwa sai akai haddin da shi sai rika nema ma lokacin nashi rasa ƴaƴan basu kare ba jikokin su fara shigowa to kun ga rayuwa irin wannan wani abu da yake da akwai tsokaci a cikin shi wani lokaci mun je an yi wani rashi muna zaune sai ake zance irin na halin rayuwa yadda abubuwa suka canza sai wani ke cewa ai mutum inda rayuwar shi babu abin da ba zai gani ba ma'ana al'amura sun canza shikenan sai nake ce musu i nace ai mutum zai ga canji a rayuwa sai wani dattijo sai sha mutum ai kai yaro ne canjin mai gani sai nace mar a'a dace dattijo nace kai kaga canjin da ka gani amma ni ma na ga wanda na gani sai sha mu haba yaro sai ce in ana maganan ganin canji bar sa baki nace a'a me zai hana in sa baki kai kaga canjin da ka gani ni ma na ga wanda na gani sai yake tambaya ta canjin me ka gani sai nace mar dattijo watakila kai canjin da ka gani bai wuce da ku ce kuna sayan buhun gero kaza ba yanzu kuna sayan shi kaza bai wuce ku ce da kukan ɗinka tufafi a kaza ba yanzu kuma sai kaza bai wuce da ku ce a lokacin ku ana biyan kujeran hajji kaza yanzu ana biyan kaza ba bai wuce ka ce da gidaje kaza da kofar kudu abin da ya tafi can daji ne ba gida ko daya yanzu ya zama birni ya ce irin wannan sai na ce marto cikin kankanta shekarun da nake da akwai na ce ina yaro karami ni ne zan je in tsaya a zuba min abinci dole ba magiya zan yi ba ba lallashi zan yi ba a'a zuba min za a yi in ci dole in ba amin ba haka ba kuma zan yi kuka zan tafi makaranta ni ne zan je in yi tsaye sai an bani kuɗin makaranta sallah za ta yi in je in yi tsaye in ce sai an mun ɗinkin sallah zan je in yi tsaye in ce sai an mun takalmi kuma sai an sai mun takalmi in je in yi tsaye in ce allo na nake son sai an sake mun kuma sai an sake mini in yi tsaye in ce bani da alqur'ani in na tsaya bana baro mun sai an so mun alqur'ani shine zaman lafiya nace sai muka fara daddartawa mu ne za mu je mu yi rubutu mu kai a gyara mana ni ne zan yi rubutu in kai gaban malam yayi min darasu yanzu ni ne zan je masallaci salawatul khams nayi alwala ina jiran liman ya fito ayi sallah ni ne zan dauki littafaina in tafi kofar gidan malami na ina jiran ya fito in yi karatu a a ta kai ga in ina da tambaya ni ne zan je kofar gidan malami na in zauna ina jira har sai ya fito in tambaye shi ni ne zan tafi masallacin juma'a in je in zauna in yi nafila in zauna har liman ya zo in sauri hudu ba a tashi a yi sallah in dawo gida na ce wa'annan abubuwan da ce gaya maka duka ina yin su yanzu na daina kuma ni akewa na ce masu na ga canjin ko ban gani ba ya ce ka gani na ce to rayuwa takan iya canza mutum cikin lokaci ɗan kaɗan amma har kullum mutum mai hankali shine wanda ya san inda ya fito baya ya kuma san inda yake yanzu sannan ya san ina da fanan gaba kuma yanda rayuwa ke canzawa kowa daga hali mai daɗi zuwa marar daɗi ko ko daga hali marar daɗi zuwa mai daɗi zai canza maka ba mutum yakan tashi a rayuwar cikin kunci da wahala daga baya sai Allah ya rubuta masa wani kuma yakan tashi a gidan wadata sai ya tsinci kanshi a halin babu na ce to kar ka ɗauka cewa ka taka wani matakin da ka kai tudun katsira kasancewa badawa da hanawa yalwatawa da kuma riƙewa na ga Allah maɗaukin sarki to idan har mutum ya fahimci akwai haka abin da mutum ya bada da abin da ya ansa na Allah madaukin sarki ne shi yasa ce wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma falyatasabbar mutum ya hakuri wal yahtasib ya kuma nemi lada a wurin Allah madaukin sarki sahabiyul hadis sahabin da ya roci hadisin huwa usama bin zaid radiyallahu anhu shine usama dan zaid Allah ya dade shi wal hadis hadisin huwa qauluhu sallallahu alaihi wasallam shine fadar shi tsira da amin sabbata gare shi ce kunna inda nabiyyi sallallahu alaihi wasallam mun kasance muna wurin manzo sallallahu alaihi wa sallam fa arsalat ilaihi ihda banatihi sai daya daga cikin ƴaƴan shi mata ta aiko masa tad'uhu tana kiran shi da Allah mu dubi tarbiyya iyar manzon Allah ce ta turo cewa tana son ganin manzon Allah ya same ta gida abin mamaki mu ko yanzu da mutum ɗiyar shi za ta yi marhaka ta ce da Allah ina son ganin ko ta waya da Allah baban Allah sa ka fito in ka da hali ina son ganin ka sai shi tare na shi ko a ce ba da kunya amma ɗiyar shi ta aika mas ina son ganin ka ko manzon Allah yakan fita ziyara idan ya tashi sai ya biya gidan ɗiyar shi ya gansu ita da mijinta kuna lafiya lafiya wannan karramawa ne amma mu ɗabi'ar mu haka a ce uba ya je gidan ɗiye shi sai ka ji an ce a'a har wani karin magana na bahaushe ke cewa akwai ran da ya za ta gidan kanwa to farana ta ɓaci kenan wurin wai ana zaman lafiya da a'a sai dai kanwa ta je gidan ya amma ba dai ya ta je gidan kanwa ba wannan kuskure ne ko da ke alhamdulillah na iya cewa bangaren mata sun fi mu kamantawa dan abu ne aisar uwa ta fita unguwa ta je gidan diyarta ana samun haka abu ne mai sauƙi ya tafi ta unguwa ta je gidan kanwata ana samun irin haka to amma kafin ka ga mahaifi ya taka ya ji gidan ɗanshi sai dai in babu lafiya in babu lafiya sai ji amma dai haka nan ya ce na zo in kawo muku ziyara in duba ku yanzu ka kaddara sai ka tafi ka je gidan ɗanka kai sallama da shi dan da matar shi suna zaune ce ah ni kamar muryar baba nake ji ce shi ne ya shigo ah kuna lafiya lafiya da adaman zuwa ne kawai in duba an ga lafiyar ku da Allah shi dan ya zai ji kuma bai daga darajar shi a wurin matar shi ba wannan sirikinki ne baban mijinki ne abin da ya kawo shi kawai ya zo ya ganku ko ku a'a yi sallama wane da jini shi kamar abbana ya zama baban matarka ne ya zo ganin ku kawai ba abin da ya kawo shi illa ya ganku wataƙila in mai hali ne ɗan kawo alheri naira dubu biyu ko dubu biyu ce to ga wannan kun sai magi irin wannan abin na daga cikin abin da ke daga darajar ƴaƴa mata da kuma maza ya zama a ce manya suna shiga cikin al'amarinsu ma'ana idan an ga abin da yake ba daidai bane cikin lallashi da magiya sai a ce musu ga abin da ya kamata ku to sai ta aika wa manzon Allah ta ce ta du'uhu wa tukhbiruhu take ba shi labari anna sabiyyan laha yaranta aw ibnan laha ko dan ta fil mauti yana kusa da mutuwa ma'ana rashin lafiyan ya kai matuka fa qala lir rasul a lokacin da aka zo aka gaya manzo Allah wance ta ce ka je saboda yaranta na cikin wani hali shi kuma manzo Allah yana cikin wani zarafi sai ce irji ilaiha koma wurin ta fa akbir haka ba ta labari fa'adar rasul sai shi jakadan ya sake dawowa fa kale ce innaha qad aqsamat latatiyannaha ya rasula tana maka magiya lalle ka ji kale ce fa qama annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya tashi wa kama ma'ahu sa'ad ibn ubada wa mu'adh ibn jabal tare da shi suka tafi tare da sa'ad ibn ubada da mu'adh dan jabal wa talaqtu ma'ahum dan aikin yace ni ma sai na tafi tare da su fa rufi'a ilaihi sabi lokacin da manzo Allah ya shiga gidan ya zauna sai aka bashi yaron wa nafsuhu taqa'u ran yaron yana jan dafara kamar yana bugawa haka numfashin shi na bugawa ka annahu fi shanna wato kaman salka idan ta kadawa fa fa baqaina ganin halin da yaron ke ciki sai manzo Allah ya hawaye saboda tausayi ya kama shi fa qala lahu sa'ad sai sa'ad ya ce ma hadha ya rasulullah ah to kuma ya rasulullah me wannan kuka kuma fa qala sai manzo Allah ce hadhihi rahma wannan rahama ne da tausayi da jin kai ja'alaha Allahu fi qalbi ibadihi Allah yake sanya shi a zuciyar bayin shi wa inna ma yarhamu Allahu min ibadihi ruhama ka sani Allah yakan yi jin kai a cikin bayin shi amma ga masu rahama wanda ɗabi'an shi tausayi da jin kai shi ma sai Allah ji tausayin shi jikan shi wanda ɗabi'an shi yi wa al'umma rahama shi ma sai Allah ya masa rahama ashe halin da manzon Allah ya ga yaron a ciki tausayi ya kama shi ga tausayin shi yaron ga tausayin mahaifin shi amma shi ma fa jikan shi ne qauluhu fadan shi da yace fa arsalat ilaihi ida banati sai daya daga cikin ƴaƴan shi mata ta aika masa wa hiya zainab ita ce zainab kama waqa'a fi ba'd riwayati kamar yanda yazo a cikin wasu riwayoyi qauluhu fadan shi da yace inna lillahi ma akhadha wa lahu ma aqa abinda Allah ya ansa nashi ne abinda ya bada ba nashi ne faqad zakara al-akhza ala al-ata ya ambaci al-akhza ansa akan badawa ko in kana mutaakkira ko da yake shine a ƙarshe ai domin sai an bada ake ansa fil waqi lima yaqtadihi al-maqam saboda yanda hakan ke hukuntawa wal ma'ana abinda yake nufi anna alladhi arada Allah ta'ala an ya'khuzahu huwa alladhi kana adahu abinda Allah madaukin sarki yayi nufin ya ansa daman shine ya bayas da shi fa in akhazahu akhaza ma wala idan Allah ya ansa kaga ya anshi abinda yake nashi shi yasa satin da ya gabata na gaya muku kissar matar da ta zo jan Imam Malik Allah ya masa rahama a kissar da Imam Malik ya kawo na mutumin da matar shi ta rasu ya yanke alaka tsakanin shi da mutane har matan nan ta samu taimar tambaya cikin hikima nuna mar cewa kai hakuri ka san abin da Allah maɗaukin sarki ya bada daman aro ya baka kuma idan ya ansa naka ne babu yanda ka iya nashi ne babu yanda ka iya qauluhu fadan shi da yace wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma ko wani abu yana da ajali abin ambato min al akhzi lokacin da Allah maɗaukin sarki zai bawa bawa kyauta ya sani mun gane da kyau wal aqa da kuma ansa wato anan mu duba wata hikima ta Allah madaukin sarki Allah ya lissafa abubuwan da suke gaibu ne abubuwa guda biyar daga cikin su yake cewa wa ya'lamu ma taghidul arham ya san abin da mahaifa ke kunshe da shi ya san abin da mahaifa ke kunshe da shi ilimin da ke tattare da mahaifa ya fi ƙarfin tunanin ɗan adam abin nufi a nan masu bincike a likitanci sukan iya yin awo su gane matsayin ciki da kuma abin da ke cikin cikin bayan cikin ya samu ina fata muna ganewa daga lokacin da aka ce cikin ya kai wani mataki a cikin matakan da ciki ke gittawa ma'abuta bincike na zamani za su yin bincike su gano wannan cikin abin da ke ciki ɗaya ne ko kuma biyu ne sannan mace ne ko kuma namiji har sukan iya gano yana da lafiya ko bayan lafiya har kuma su yi hasashen a bisa matakan da cikin ya gitta ana sa ran za a haife shi ranar kaza ga watan kaza wannan baya nuna wanda suka yi binciken nan a ce sun san gaibu sun shiga cikin ilimin Allah madaukakin sarki a ko kadan ilimin abin da ke mahaifa yau idan da za ka kai matar da ba ta da ciki ƙaddara ka kai budurwa wace ba ta samun ciki ba ba likitan da zai iya ganowa cewa wannan za ta ɗauki ciki kaza a mahaifarta kuma ta haife shi sai Allah maɗaukin sarki san wannan sannan daga lokacin da mutum ya sadu da iyalin shi ranan da cikin ya shiga ba likitan da zai iya ma hukunci akan wannan cikin ran da ya shiga har sai idan ya fara gita matakan da kamata gita yana daga cikin ilimin mahaifa da Allah ya barwa kanshi cewa za a rubuta wanda ke cikin cikin dan wuta ne ko dan aljanna balikin zai gano wannan balikin da zai ce maka in an haifi yaron kuma rana kaza ga watan kaza zai mutu zai rayu kaza balikin da zai ce maka in an haifi yaron mai kuɗi ne ko maras kuɗi ne mai kaifin basira ne ko baya da basira wannan Allah madaukakin sarki barwa shi ina fata muna ganewa shi yasa abin mamaki idan mutum ya mu'amalanci alkur'ani mu'amala daƙiƙa babu wani abu abin da bincike na zamani ke tabbatarwa a yanzu face shekaru dubu ɗaya da ɗari hudu da ‘yan ɗarora da suka wuce manzo Allah ya faɗe shi wani daga cikin likitoci na ingila likita ne mai bincike sosai ya yi bincike wani lokaci sai gane dukan ihsas da mutum ke ji yana faruwa ne ta cikin fata fata ita ke aika da sakonni zuwa ga kwakwalwa na abin da ke faruwa ya ɗauki lokaci mai tsaye nan binciken kuma a matakin binciken da ya bincika a duniya ba wani wanda ya taɓa bincike irin wannan suka zo wani mu'tamar a shekarun a nan jidda ko kwarya za su gabatar akwai ma'abuta fanni waɗanda suke musulmi da wanda ba musulmi ba ya tashi gabatar da fefa a wancan lokacin shekaru da dama ta wuce ashirin ko talatin ko abin da ya haka ya gabatar da fefa akan wannan kaza da kaza da kaza kaza ihsa da mutum ke ji shine sai wani malami ya daga hannu sai to ato abin da kake faɗa mu riga mun san shi sai shiru kun san shi sai mun san shi sai shi amar na yi bincike na yi research a duniya ba wanda ya taɓa bincike irin wannan sai shi a mu binciken ba mu muka yi ba Allah madaukin sarki ya faɗa cikin alƙur'ani mai girma sai karanta man faɗala da yake cewa magana akan ‘yan wuta da Allah yake cewa kullama na rijar jiluduhum baddalnahum jiludan ghaira hal yasuqul azab duk lokacin da fatar dan wuta ta kone to Allah zai canza mar wata domin abubuwan da suke sanyawa ya ji zafi in an yi mas da zaran fatan wajen ta kone wannan sinadarin ya tashi aiki kinan gurin shine hikimar da Allah ce baddalnahum jiludan sai mu kawo fatan sabuwa mu sanya mar liyazuqul azab ashe don Allah ya mar azaba da za a bashi da wannan fata konanniya to za a kai haddin da wutan na ci a cikin shi amma baya ji shine sai mamaki kama shi da ya masa bayani ya masa sharhin maganganun malamai kuma sai ji kamar kunya ta kama shi abin da yaje binciko sai ga malami dattijan malami na ya masa sharhi malam wani ya ce kaza karkashin wannan ayar malam wani ya ce kaza ƙarshe sai cewa yana son a bashi ayan a rubuce da kuma tafsirinta sai aka ɗauki alƙur'ani conflate wanda ke tarjama aka bashi ya je idan ya samu malamin addini sai ya karanta mar ayar sai ce wannan ayar mai take nufi sai ji abinda wannan ya fassara masa shine daidai abinda wancan ya fassara masa karshen ta je bayan da iya dole sai musulunta sai tabbata cewa ba wani bakon abu da zaka zo da shi a bincike irin na zamani ka dauka alqur'ani bai san da shi ba aya san da shi wanda karkashin wannan ayar sama da mutum dubu biyar suka musulunta karkashin shi wannan likita kaga hikima ce ta Allah madaukin sarki in banda shi ba wanda ke hukunta haka to a lokacin sai yake cewa yake cewa manzon Allah a hazihi rahama wa innama yarhamallahu bihi min ibadihi ruhama to da yace wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma min al-akhdh wal ata ansa da badawa aw ma huwa a'am min zalik ko kuma abin da ya fi haka faɗin ma'ana. Bi ajalin musamma idan an ce ajalin musamma ana nufin ma'alum, amma ƙauluhu faɗan shi da ya ce walta ta ce, Ai, tanwi bi sabarika ɗalabar thawabi min rabbiha, haƙurin da za ka yi a ranka ka ƙudura cewa neman ladan Allah kake yi. Walla yuhusab zalik min ilmiha asali, min amali asali, kuma ya ɗauki haƙurin da zai yi a cikin jerin ayyuka na gari kyawawan ayyuka. Ƙauluhu faɗan shi dai ce, Innaha qad aqsamat latatiyannaha ya rasulullahi tana maka magiya kaje wa zahir idan ka dubi bayyanan hadisin annahum tana awwalan kamar manzo Allah da farko bai ansa kiran ba mubalaga fi izhari taslim wanda ya kai matuƙa wajen bayyana ansa kiran ولكنها على حد سيدي تناتي وأقسمت عليه تيمر ماجيا أن يحضر يزو ليدفع عنها ما هي فيه من الألم saboda manzon Allah ya taimaka mata wajen ba ta kariya da abin da take ji na damuwa a ranta qauluhu fadan shi dai ce wa nafsuhu taqaqa ran shi tana bugawa shi yaron hikayatu sauti shay'il yabis idha hurrik kalman taqaqa wato kamar yana baka misalin wani abu wanda yake busasshe ne in yana motsawa to haka ran yarin ke fut fut fut haka yana bugawa fadan shi da yace ka annaha fi shanna ashan idan an ce shan ana nufin alqirba salka alkhalika tsohuwar salka alyabisa busasshiya da an ce salka jaka ce ta fata matafiya ke yi da a zuba ruwa kuma ruwan yakan yi sanyi a cikinta fashabbaha albadan anan manzo Allah sai kamanta jiki bil jildil yabis da fata wanda ya bushe al khaliq tsoho wa harakatu ruh fihi motsawar da rai ke yi a cikin gangan jikin bima yatarahu fil jildi ga abin da ke motsawa a cikin fatar min hasatin na tsakuwa wa nahwiya ko abin da ya kama da wannan wato wannan tashbihi ne manzo sallallahu alaihi wa sallam wa in qal in ya faɗa cewa a'zama Allahu ajrak Allah ya girmama ladanka ma'ana ya sanya ladanka ya zama babba wa ahsana azaak Allah ya kyautata hakurinka wa ghafara limayyatik Allah ya gafara ga wanda ya rasu naka fa hasanun wannan ya da kyau qal nawawi rahimahullah imam an-nawawi ya faɗa Allah ya masa rahama fil azkar a littafin shi na al-azkar qabla dhikrihi hadha ad-du'a kafin ya faɗi wannan addu'ar wa amma lafzu ta'ziya amma lafazin ta'ziya fala haraja fihi babu lafi bi ayi lafzin azahu hasalat da kowane irin lafazi mutun yayi mata ta'ziya misali kamar da Hausa kaji ah to wani ashe wani ya rasu to Allah ya masa gafara Allah ya bada hakuri Allah ya yafe masa Allah yi kaza duk dai irin kalmar da ka san in ka ga mutun zata sassauta mara din shi wannan babu lafi kai mata ta'ziya misali mutun ya rasu a cikin wani yanayi mai kyau misali mutum yana sallah sai ya rasu kana wa mutum ta'aziyya kace to wani in dai banda rabuwa da wanda ake tare da shi akwai ciwo amma rasuwa irin wannan ai ita ake so ma tun daga manzon Allah ce kullun yubasu ala ma mata alai kowane mutum za a tada shi akan abin da ya mutu akan shi yanzu ka samu naka ya mutu yana sallah kenan zai tashi gobe da kiyama yana sallah kaga wannan abin sai ya dan sassauta mara dadi ya rinjaye da zaton cewa dan uwan shi zai samu rahaman Allah madaukin sarki da haka irin wannan babu laifi wasu hibba ashabuna wasu habba ashabuna wasu daga cikin abokanmu yana nufin ash-shafi'iyya wanda ke mazhabin shafi'iyya babu laifi an ya qulu fi ta'ziyatil muslim bil muslim aiwa mutum musulmi ta'ziya na dan uwan shi musulmi ma'ana mutum ka san ana tare da shi ah wani ashi Allah ya masa rasuwa ito Allah ya ji kanshi masa gafara ko da ko babu dangantaka ta jini ma'ana kai wa dan uwanka musulmi ta'ziyan rasuwar wani wannan babu laifi insha Allah wal ahsan sai dai abu mafi kyawu an yi uza bima warada anin nabi sallallahu alaihi wasallam ay ta'ziya da abin da yazo daga wurin manzo sallallahu alaihi wasallam wa qad sabaqa zikruhu wanda ambaton wannan ya gabata addu'a'u inda idkhalil mayyit liqabra yin addu'a lokacin da za a shigar da mutum kabari shine bismillah wa ala sunnati rasulillah shine abin da ake fada wato subhanallahi kaga mutumin da ke rayuwa irin yadda kowa ke rayuwa mutumin da ke da karfi da wadata amma yanzu ga an dauko shi ba yanda ya iya za a sashi cikin ƙasa a kuma jera itace ko kungu a kan shi a kawo ƙasa a zuba duk yadda kake san shi wannan shine gatan da za ka yi masa sahabiyul hadis sahabin da ya roci hadisin huwa abdullahi bin umar radiyallahu anhuma shine abdullahi dan umar Allah ya dada shi da baban shi qauluhu fadan shi da yace wa ala sunnati rasulillah yana da cin shari'atihi wa tariqatihi a bisa shari'an shi da kuma tafarkin shi a wani riwaya sai cewa ala millah a bisa tafarki wal ma'ana wahid idan an ce sunna da milla yana nufin matafiya a addinance ko kuma turba to sai addu'a ba'da dafni idan kuma an binne mutum an kammala mai manzon Allah ya koyis sai Allahumma ghafir lahu Allahumma thabbithu Allah kai masa gafara Allah ka tabbatar da shi sahabiyul hadis sahabin da ya rawaita hadisin ko Uthman bin Affan shine Usman dan Affan والحديث بتمامه هو قوله صلى الله عليه وسلم cikakken hadisin shine fadar manzon Allah tsira da an tabbata gare shi yace kana annabi sallallahu alaihi wasallama iza faraga min dafnil mayyit wa qafa alai manzon Allah sallallahu idan ya kammala binne wanda ya rasu yakan tsaya akan kabarin faqali ce istaghfiru li akikum ku nema wa dan uwanku gafara a wurin Allah was'alu lahu at-tathbit kuma ku roki Allah madaukin sarki ya bashi tabbata ma'ana ya bashi ikon ansa abin da za a tambaye shi fa innahu al'ana yus'al dan tambaye shi za a yanzu tambaye shi za a yanzu mutum an binne shi a cikin gabari to za a fara mai interview akwai bukatun a masa addu'a to sai dai anan yaya karantarwa ta manzon Allah ta koya wajen yiwa mamaci addu'a shine kowanne ya yi wa mamaci addu'a gwargwadon abin da ya sauƙaƙa a lafazin shi amma zancen a ce a karanta abu kaza wani na umarni sauran na ansawa misali an kare binne mamaci wani ce ayi salati goma ga annabi a karanta falaki da nasi a karanta qul huwallahu a karanta ayatul kursiyu kaza kaza duk wannan ya saba da abinda manzo Allah ya karanta kowane mutum daya ya tsaya ya roki Allah ya wa wanda ya rasun gafara a bisa lafazin da ya iya shi ya san kalmomin da ya kamata ya magana da su ya roƙi Allah madaukin sarki to wasu sukan kafa hujja a nan wurin su ce ai manzo Allah ce istaghfiru li akikum ku nema wa dan gafara su ce an yi amfani da wawi na jam'i istaghfiru to kaga hakan baya zama dalili da za a ce sai an yi jam'i domin Allah yake faɗa cewa faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara ka gaya musu ku nemi gafaran ubangijinku saboda Allah mai gafara ne kenan idan mutane sun yi laifi muƙaddara sai mutane suka taru suka aiwatar da wani aiki da laifi mutane suka taru suka yi caca muƙaddara suka taru suka sha kayan maye shin idan ɗaya a cikin su ya nufaci zai nemi gafaran Allah kenan gafaran batewa sai sun taru jam'i dai wanda suke aikin ai ba wanda zai fahimci haka idan mutum ya ɗarsu a ran shi yana son ya tuba idan ya tuban sai Allah ya fi masa sauran idan ba su tuba ba ya rage tsakanin su da ubangijinsu ina fata muna ganewa to wurare da yawa Allah zai kawo lafazi wani sa'in na imani ce ya ayyuhal ladina amanu taqullah ya ku wa'anda suka yi imani ku ji tsoron Allah kenan abinda ake nufi kowane mutum shi kadai ya dauki matakin tsoron Allah a rayuwar shi ko a Hausa muna faɗin wannan misali a ce jama'a ku ji tsoron Allah ai ba sai sun taru jami'i ba sun ce muna tsoron Allah sannan jin tsoron Allah yayi nam qauluhu da fadan shi da yace wa kafa alai manzo Allah zai tsaya kan shi ai ala maqrubatin min kabaril mayyit zai tsaya kusa da kabarin wanda ya mutu amma faɗan shi da ya ce bit tathbit ai an yi sabbitahu Allah fil jawab Allah madaukin sarki ya tabbatar da shi domin ba da ansa inda su'ali fil kabari idan an tambaye shi a cikin kabari cewa man rabbuk wani ne ubangijinka wa ma dinuk menene addininka wa man nabiyuk sannan wani ne annabinka mutum ya samu daman ba da ansa a lokacin da aka yi masa wannan tambayoyi Allah maɗaukin sarki ya mana muwafaka ya kuma datar da mu abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu dadan shi wanda ma kuskure Allah ya fi mana Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmi Allah ya kalkasar da kafici da kafirai abinda ba za mu iya ba Allah ya mana maganin shi iyayenmu da kakanninmu da malamanmu da suka rasu Allah ya musu gafara mu da muke da rai Allah ya ba mu suka da imani yan uwanmu da ba su da lafiya a gida ko asibiti Allah ya ba su lafiya waɗanda suke da lafiya kuma Allah ya kara musu lafiya ina roƙon kai Allah ka ɗaukaka addininmu na musulunci kamar yadda ka alƙawarta ko da waɗanda ba sa so ba sa so masu yin kuɗin cutar da addininmu na musulunci ko ina suke a faɗin duniya ina roƙon kai Allah ka yi mana maganin su ta hanyar da ka ta dace Allah ka fahimtar da mu abin da yake daidai ka ba mu ikon bin shi ka fahimtar da mu abin da ke kuskure ka ba mu yakan kauce ba na roƙon ka Allah ka samu karfin zukatanmu ka samu karfin shaidani idan ajalin mu ya zo Allah ka ba mu shiga da imani a kafin mu kai ga yin addu'a ban san ya matsayin hardan hadisi da muka bada ban sani bai yana ja ko kuma ya tsaya dan tun wancan lokacin da babu wani labarin da ke zuwa je dawo نعم سبحان الله سبحان الله